hana kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un subhanahu al-qa'il kullu man 'alayha fan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور والصلاة والسلام على من ذاق طعم الموت القائل وهو في سياق الموت لا إله إلا الله إن للموت لسكرات أيها المسلمون أين من بلغوا الآمال أين من جمعوا الكنوز والأموال فاجأهم الموت في وقت لم يحتسبوه وجاءهم حول لم يرتكبوه تفرقت في القبور أجزاؤهم وترمل من بعدهم نساؤهم وتيمم كلبهم أولادهم واقتسم طريفهم وتلادهم يقول صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاهتمها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني فإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها يا ويلها أين تذهبون بها فيا سبحان الله أيها الناس يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصهق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله إن اللحظات الجريحة التي تحدد مصير العبد بين الشقاوة والسعادة لجديرة بأن يتفكر المسلم في خطيرها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الآمال بالخواتم والمقصود بحسن الخاتمة أن يوفق العبد قبل الموت إلى التوبة والعمل الصالح ويقبل على الطاعات وأعمل وأعمال الخير حتى يأتيه الموت وهو اليقين ويدل على ذلك قوله سبحانه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أيها الناس وخلاصة القول هي أن وخلاصة القول هي أن يختم للعبد بعمل صالح قبل الموت مباشرة فيموت على طاعة كما يموت وهو يصلي أو يموت وهو على كونه صائما أو يموت وهو على كونه ساجدا وما أشبه ذلك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب أيها الناس فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي كتب الموت على الخلائق جميعا ويبقى وجه رب ربنا ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويا لها من سعادة ما بعدها سعادة والله إنها لشرف سرمدي من مات حال كونه يعمل الصالح اللهم اجعلنا منه وقال صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله لعبد خيرا استعمله قبل موته قالوا يعني قال الصحابة يا رسول الله وكيف يستعمله قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه رواه أحمد أيها الناس هناك أمثلة لحسن الخاتمة لا سيما من الصحابة والتابعين والتابع التابعين إن شاء الله a yau hutuban a yau insha Allah na takaita ta saboda fassarar hutubar tana da yawa kwarai da gaske hutubar mu ta yau insha Allah za ta magana game da abin da ya shafi mutuwa menene mutuwa ba ita ce abin tsoro bayan Allah za mu tattauna game da kyakkyawar mutuwa wa hunaka husnul khatima wa su'ul khatima akwai cikakkar cikawa kai cikawa kyakkyawa ka bar duniya da kyakkyawan aiki akwai mummuna Allah ka mana tsari mala yake cewa godiya ta tabbata ga ubangijin da ya kaddara ajali da mutuwa a dukkanin halittu baki daya wanda ya rubuta karewa dukkanin bayi gaba ɗaya su kare ya riga ya rubuta bawa sai ya kare mutum ko aljan har ma ya faɗa a littafinsa mai tsarki yake cewa kullum man alaiha fan duk wanda yake wannan duniya sai ya kare wa ya baka wajhu rabbika dhul jalali wal ikram rabbuka zul jalal wal ikram ya baka ubangijinka ma abocin karamci shi yake tabbata shi kadai mala'ika ya mutu annabi ya mutu ruhi ya mutu na'am bayin Allah salihai su mutu fajirai su koma zuwa ga Allah baki daya wannan shine siffar Allah shi kuma yana tabbata Allah dai godiya ta tabba gare shi alƙa'il wanda yake faɗa a littafin sa mai tsarki yace kullu nafsin dha'iqatul maut dukkanin dan adam zai dandana mutuwa na'am yace isma'ila na turja'un za a dawo da ni zuwa gare ku bayin Allah ya sake maimaitawa sai da ya wuturinta alqur'ani yace kullu man alaiha fan kullu nafsin da'iqatul maut duk wanda yake duniyar nan sai ya dandana mutuwa yace muna jarraba ku na balukum bisharri wal khairi fitna muna jarraba ku da al'amuran alkhairi da na sharri fitnatan ay ikhtibaran jarrabawa ce wannan ku sani ilaina turja'un za a dawo da ku izuwa gare ni ba za ku koma izuwa gare ni ba don Allah da ƙarfi zai kai ka gare shi la ilaha illallah Allah sake faɗa sura ta ƙarshe as'al imran yace kullu man alaiha fan kullu nafsin dha'iqatul maut duk wanda yake duniya nan za'iqa sai ya dandani mutuwa wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah sani ba ko ana cikanya muku ladaddakin ku ne na ayyuka da abin da kuka aikata kuka zo da shi ranar alkiyama garibar ita ce husnul khatima faman zuhuziya anin nari wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda zuhuziya ai buda duk wanda aka nesatar da shi daga barin shiga wuta wa udkhila aljanna aka shigar da shi aljanna na'am Allah da kansa ya bashi wata madda madda lazima asqila mai nauyi yace faqad faz wannan bawan ya rabauta wa mal hayatud dunya ba abin da yake sanadiyar bayi su cika da mummunar kalma da mummunan cikawa na'am sai rayuwar duniya sai ce wa malhayatul duniya wannan rayuwar ba komai bace illa mata'ul gurur face dan jin dadi ne dan kankani sai ka je ta qulta mata'u bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kuluna na'am wan naru masawallahum Allah in ka je ce sun ji dadi sun ji dadi zace ma yan wuta ne a ƙarshe sai ce tuniyar jin dadi dan kankani malamai suka ce me za'ika ɗanɗano sai na umar da yake son wazi ya kira kabab ya ce na'am ya kabab silp silp lanal maut siffanta mun yadda Allah yake cewa za'ika ɗanɗanan nan ya yake na'am ya ce ya amiral mominin ya kai shugaban muminai kamar kai ne a kama ka a aje ka a saka zamari na'am a cikin cikinka a jefa kugiya ta kamun kifi ta kama hanta da saifa ta kama hanji babba da ƙarami ta kama zuciya na'am a fusgota ta gaban ta waje ya ce wannan shi ne 1 over 1000 na da mutuwa shi ne za'ika la'ilaha illallah ayyuhal musulmi ya ku taron musulmai musani ina taron mutanen da suka kai suka cimma burinsu a duniya yau ina waɗanda suka tattara taska ta arziki suka tara dukiya mana ya ba da ansa ba bukatar ansar yakan shi faƙari fata a humul maut duniya ta dirkake su ta musu unexpected ta hau kansu na'am aina ya tafi wakatin lami hata su buhu a cikin lokacin da ba sa tsammani they never thought ba su taɓa tunanin cewa su ba duniya ba mana yake cewa bala'i na rarrarin mutuwa ya dirkake su a lokacin da ba su ƙaddara mazuwa ba sannan dukiyarsu ta kasance an raba ta bi ma'ana dukiyarsu wadda take sabuwar dukiya da tsohuwar dukiya bi ma'ana kadara an raba ta a cikin mutane a gado ya ce matansu tarammala tarammala tarammala nisa'uhumu matayensu gaba ɗaya sun zama masu neman taimako shine tarammulu yanayin a ce mata al'armila ana nufin mai neman agaji shine armila al'armila mai neman agaji saboda mutunta ya mutu mai bata agajin ya mutu sai aka ce mata al'armila saboda kan matansu sun zama masu bara suna neman agaji da wankau ‘ya'yayensu ya ce tayammam sun zama marayu dukiyar an raba ta an kashe ta na'am mala yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ingantacce yace idza wudi'atil janazatu dan idan kace janazatu ana nufin makara da gawa ita ce mai fataha janaza idan kace jinaza ana nufin makara ita kadai babu gawa ko kuma gawa matacciya ba a dora ta makara ba bambancin fataha da kasara in kace shi za ana kuskure kwarai da gaske in kace janaza da fataha me ake nufi da ita ana nufin makara da gawa a cikin ta idan kace jinaza da kasara na'am ana nufin makarar ita kadai ba kowa ko kuma gawa ita kadai wallahu ta'ala alam bisawab shi manzon Allah fassara mana hadisi ingantacce iza wudi'atil janazatu lokacin da aka daura gawa a cikin makara kaga yafi kowa yin larabci ko sallallahu alaihi wasallam na'am lokacin da aka daura ta yace idza kanat salihatan idan gawar za a kai ta kabari saliha ce gawar bi mana ruhin ta salihi ne a duniya yayi aiki na'am za ta rika cewa qaddimuni qaddimuni ku mika ni a gaggauta ni ku mika ni ku gaggauta takun ku kai ni zuwa jin dadi ba rami ba yace fa in kanat gaira saliha idan kuma ta zan rayin fajira ce a ban kasa ba ta yi aiki mai kyau a duniya ba ba ta yi kyakkyawan aiki a duniya ba gashi ta mutu za ta kacewa ya waila ya kai ta rayin nai na shiga akuna aina ta sabu biya aina za ku kaita ina za ku kai ni na shiga auku kai ihu manzan Allah ce yasma'uha yasma'u sautaha kullu shay'in illa al-insan duk dan adam din duniya yana jin wannan duk halittar duniya tana ji illal insan aljani ma yana ji a ranar banda dan adam dan adam ne baya jin wannan ihun gawar yace law yasma'u hal insan inda dan adam zai ji lokacin da gawa take ihu ta shiga uku yace lasaika wallahi zai fadi suma lasaika zai fadi mutu asaika mutuwa asaika suma wallahu ta'ala alazim kuma suratul arab zaka samu wannan kalma Allah ne masani Allah ka samu dace ibadallah ya ku bayin Allah mu sani mala yake cewa lalle awar na akwai wata awa kwala ɗaya a duniya ‘yan mintuna ne ba su guda biyu ba wannan mintuna kwaya biyun sulkukikin bala'i ne su suke ba da ƙaddarar shiga wuta ko aljanna zama shaƙi ko zama ɗan wato wato sa'idi me wannan lokacin lokacin da kake gargarar fitar rai ya ce fa'iza balagati taraƙi wakila man raƙ وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق lokacin da rai ya zo makokoshi ya ake koro rayin malamai suka ce lokacin da ruhin dan adam ya hango mala'ikan daukar rayi na'am idan ka baya kallo idan ka bai sai riski mala'ikan mutuwa ba rayin ka ne zai hanga in ya kalla sai jikin ka ya birkice zuciyarka ta birkice magani ya birkice likita ya lalace ba abin da zai ta ma tasiri Allah face kallon mala'ika na yari likita ka sai ɗan ɗan adam kamar tantani ne sai ya fashe a jikin ɗan adam idan ya fashe sai ya watsa ya lalace zama particles pieces a jikin ɗan adam sai ya watsu babu gaba a cikin gabobin ɗan adam 300 da wani abu ba gaba da ba zai je ya ɓuya ba saboda tsoron kar mala'ikan mutuwa je ya ɗauke ka baya so a raba shi da gangan jikin da aka halice su tare idan ya buya kowace gaba mala'ika zai ga mala'ika yana kallonsa daga ƙarshe mai zai faru malamai da suka san ruhi suka ce a lokacin da ran ya je wannan makokoshin Allah zai makantar da ran ɗan adam ba zai iya zai gane cewar wai ai mala'ika yanzu ya makance baya kallonsa sai ran ya taru ya taru sai je babbar ya tsarkata dama sai ya taru ya taru abu babbar ya tsarkata dama ta kafa sai ya taru ya taru kamar cingan mala'ikan mutuwa zai zo da mutum dubu saba'in mala'ikai mala'ikai saba'in afon mala'ika saba'in zai zo da kayan aiki kayan fiɗa na'am an tambayi annabi musa alaihi salatu wasalam aka ce masa kaifa wajjatal maut ya musa ya ka samu mutuwa ya musa da aka ɗauke ka ya ce jina na yi kamar tinkiya an ajiye ta a gaban mahauci yana mata fiɗa da ranta to kamar wani raɗin na ji a jikina aka ce hakan kai annabin Allah ne an sauka kama ita shi yasa annabi Musa da mutuwa ta zake masa mala'ika mutuwa hadisin ya inganta Imam Bukhari ya rawaito shi na gani Imam Nisa'i ya fitar da shi Imam Muslim ya fitar da hadisin sai da karshe Imam Ahmad su su fudu suka rawaito hadisin ya inganta lokacin da mutuwa mala'ika mutuwa ya zo gun annabi Musa na'am ya zo masa mubasharatan a mazannin mala'ika zo daukar rai yace ka zo ziyara ne ce na zo daukar ranka ne Musa annan musa ta sakakare ya dube shi mar mike tyson ya naushe shi a kun abu a fuska sai da ya cire mar idan huda mala'ika ya koma ya rufoto a allah ya ce ya allah ka gabawan kai abin da ya mun naje daukar ransa allah ce ka je ka gaya wa annabi musa me yake bukata ne ina rayuwa ne ya je ya samu dabba ko fatar dabba in ji malaman shari'i ko dabba ko fatar ta ya dora tafin hannunsa ya dora su guda biyu iya yadda hannayensa ya rufe na gashi kowace gashi shekara ɗaya ne an ƙara masa yawan wannan annabu musa aka zo a gaya masa ya ce sun mabaza ba da zalika ya rab allah in nai hakan na ƙare sai mai kuma aka ce sai ka dawo gari sun mai ilana turja'un ya ce ya rab wallahi al'an al'an a ɗauki rena yanzu ya musa la ilaha illallah mutuwa ba ta daɗi bayan allah bayan allah musa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal a'malu bil qawatim hadisi ya inganta aiki da ake yi ba komai bane in ma ka cika da imani shine aiki ka cika da kyakkyawan aiki ka more Allah ka samu cika da imani ya Allah malamai na faɗa a cikin kutuba kutuba tana da tsayi kwarai da gaske malam suke cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza arada Allah li 'abdin khairan duk lokacin da Allah yake nufin bawa da alkhairi idan Allah yana son bawa idan Allah yana kaunar ka ba kafirci ka ban kasa ba duk abin da ka aikata in Allah yana son ka inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam istamalahu qabla mauti Allah sai aikatar da kai gabanin mutuwarka wannan kalmar ta girma alif sin ta talabiyya ne gaba da malaman nahwu istamalahu Allah zai aikatar da kai suka ce qalu sa'ai sahaba sahabai suka ce ya rasulullah kaifa istamilahu istamilahu ya Allah zai aikatar da bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ingantacce yace idan Allah yana son bawa sai ya shirya shi sai ya datar da shi da kyakkyawan aiki dab da mutuwarsa sai ya karbe shi da wannan aikin sai ya datar da kai da nafila da istighfari a daidai lokacin da zaka mutu sai ka mutun kuma Allah ne ke kaunar ka Allah ka sami irin wannan mutuwa ya Allah bayan Allah akwai misalai na rubuta suka sa anan al-amsalatu wato hunaka amsilatun li husnil khatima misalta misalta da suka faru akan bayan Allah da suka yi kyakkyawar mutuwa Allah ka sa mu zan irin su na farko waye akwai Hanzala Hanzalatu bin Abi Amir sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure budurwa danya a cikin Larabawa ya je ya zauna da ita dare yayi ya kai kaza ya kai yogurt yayi lallami yayi mubashara na'am jasadiyan yazo yana zaibin mubashara zawjiya ta kwaba kaya ya kwaba kaya ya daidaita ya saita zai kwanta da matarsa a daidai kalmar ya ji kabbara za a fita jihadi ya mai da wandansa ya sa bai taba jikinta ba ya saka kayansa ya fito ya kutsa ba a ganshi ba ya shiga cikin sahu aka yi yaƙi aka kashe shi manzon Allah bai san ya shigo ciki ba don da manzon Allah ba zai bashi ya jagun yaƙin ba aka kashe shi a filin yaƙi manzon Allah ba da sai da ce gasalatul mala'ika ya ce bayan ɗan aljanna ne ma ba ɗan adam ne zai marwanka ba mala'iku na ga sun zo sako sun masalla sun marwanka sun masalla ɗaya kenan saiwa malamai suke cewa akwai umar amrubi na sabit sabi ne na manzon Allah sallahu alaihi wasallam wato ya bala islam ya kyamaci musulunci baya son musulunci ya tsani musulunci bai musulunta ba sai da aka je yakin uhudu ba wanda ya san da musuluncinsa yana ɗaki an tafi ana gwamzawa da manzan Allah a filin yaƙi yana arne kafiri a lokacin ya ce na musulunta daga shi sai Allah shi ya karɓi shahadarsa ya ɗauki takobi kan sakali ya shiga filin yaƙi ya kashe aka kashe shi a filin yaƙi aka mara raunin da ba zai rayu ba aka daddatsa shi yaƙi ya ƙare kafirai suka ibi jama'arsu musulmai suka zo ibar nasu kowa yana zuwa yana ibar gawarsa a daidai lokacin mutane suka riske shi suka ce yawa ne ya ce na mun san ka kai baka baka baka kaunar musulunci ka zo taimakon kafirci ne ko ka zo wato ragabatin lil islam ka zo ne kwaɗayi a musulunci ya ce ku sai da na zo ne in taimaki manzon Allah da ina ƙaunar musulunci kun ji kalmarsa na'am fa mata hina izin a take ya faɗi ya mutu fa ukbiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam badalika qal aka ba manzon Allah labari ce wallahi dan aljanna ne na ganshi aljanna husnul khatima Allah ka sa mu irinta sai hadisi na wato sahabi na gaba daga cikin misalansu akwai sa'ad bin rabi'a al-ansari sa'ad bin abi rabi al-ansari me yake faɗa ne wanda ya rawaito hadisin sabit bin al-qais sahabi ne babba na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzon Allah ya tura ni a rakin Uhud yace ka je ka zaga ka zaga ka zaga ka nemo mun shi ka nemo sa'ad as'ad wato bin rabiul ansari ka nemo shi manzon Allah ya san me zai faru yana kallon me faru yace na zaga filin gawawaki na rasa shi can na hango shi yana nishi ya kusan mutuwa manzon Allah ce in kaje shi fakara wato fakara'ahu alayhi salam in kaje ka ce ni annabin na masa sallama ina gaishe shi kuma ka ce masa annabi ya tambaye shi kaifa tajiduka yaya kake jin jikinka yanzu annabi ya san an markata kata yace nace masa ya qara'u alayka nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salama manzon Allah na cewa amincin Allah tabbata a gare ka waya kake jinka yace wato wato wato assalam ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya ce amincin Allah tabbata a manzan Allah ya ansa manzan Allah gaisuwa ya ce faƙun lahu ka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam na karɓi gaisuwarsa sannan inni la'ajidu rihal janna wallahi yanzu aka ƙanshin aljanna nake ji ka gaya manzan Allah na gaskata shi a take kalmar shahada sake faɗuwa ya mutuwa kyakkyawar mutuwa bayan Allah na gaba akwai Salman al-Farisi lamma hadaratu wafatu lokacin da mutuwa ta zake masa zai mutu faqila lahu sai ya fashe da kuka ma yi biki ka mai yasa ka kake kuka qal wallahi yace ma abaki tazana anil maut wala ragaban anid dunya ban yi kuka ba saboda na ina tsoro ina firgita ko kuma ina wato ina ina shakka da kokonto akan mutuwa yace ba haka bane wallahi ba raki bane afwar raki ita ce kalmar yace ban yi kuka saboda raki akan mutuwa ba yace nayi ba kuma dan kwadayin duniyar ku bane yace nayi kuka ne ba don kome ba saboda wani alkawari wato ahadan ahad ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah mana alkawari wani alkawari ya mana alkawari kada mu kuskura mu bar duniya muna da tarin dukiya ya zama guzurin ɗaya mai zama kamar guzurin matafiyi falamamat da ya mutu nuzira ilama wato a'adda aka duba irin kayan da ya tanada sai aka samu ba abin da ya bira sai kamar naira 900 na muke da ita a rayuwa 900 aka samu a kayansa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai Bilal lokacin da mutuwa ta zakewa Bilal mai kiran sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a Madina ba a Habasha a Ethiopia yazo ya mutu lokacin da yazo mutuwa me yayi saboda imaninsa matarsa ja'alat tabaki matarsa ta fashe da kuka tana ya wailatahu ya zaujatahu ya zaujatahu na'am ya huznahu ya bakin cikinta ya mijinta ya shiga akunta ya lalace wata na'am bilal ya farka dan ya suma ya kare mata kallo yace me yasa kike kuka tace wallahi abaki alaik ina kuka ne akan ka saboda zaka mutu ka banni kasa mata ita tunanin ta kenan ko yace idza in idza kunti bakiyatan fabki ala nafsiki in kuka zaki karki mun kuka ki kuka akan ki dan ni na shiga aljanna an gama ke ce baki san kanki ba na san kaina ina tare da manzon Allah na sani dan aljanna ne to ki kuka akan ki karki mun kuka la ilaha illallah yace gadan gadan nalqal ahabba muhammadan sallallahu alaihi wasallam gobe masoya za su hadu da manzon Allah iri na ya juya kalmar shahada a ciki akwai sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabi'i ne afwan tabi'i ne lokacin da mutuwa ta zakke masa matarsa ta irin na bilal ta yi kuka ta yi kuka na'am yace in zaki kuka ki kuka akan ki yace ba baki aki ka ta komai ba yace sai na sauke alqur'ani daga fatiha zuwa minal jinnati wan nasi sai na sauke shi sau 70 hakan a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ban yi dan je lahira da ladan ba nayi shi ne in bashi a duniya me buri na kar na mutu ina hayaniya kan na mutu ina dura ashar kan na mutu ina yagar fuska ina ina kara na mutu da kalmar shahada nake so nayi attributing bi ma'ana nayi sacrificing sauka 70 ta alqur'ani a masallacin annabi na mika ta tawassuli Allah ya karbare na ina kalmar shahada bayan Allah muna da aiki a gurguje malamai suke cewa daga cikin mutuwa akwai wato mutuwa ta tabi'u tabi'in daga cikin su an samu abdullahi bin mubarak ko kuma abdulmalik bin marwan lokacin da mutuwa ta zo masa aka ce kaifa ta jiru kai amiral mominin ya kake jin jikinka ya kai shugaban mominai abin da ya faɗa zai fashe da kuka shugaba ne president ne na duniyar musulmai abdulmalik bin marwan president ne duniyar musulmai a lokacin ya fashe da kuka ya yi kuka ya yi kuka sai ka ce wallahi a jiduha كما وصفها الله عز وجل في كتابه ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما كولاكم وراء ظهوركم نعم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون يتي ناسا ممتوا دي دي دي, دي الله يفعل wallahi za ku zo mana Allah ce na rantse da girma na za ku zo mana ɗaɗɗe ɗaɗɗe ɗaɗɗe ɗaɗɗaya kamar idan halice ku a farkon lokaci kuka zo ɗaɗɗe ɗaɗɗaya wata raktu ma kan walla kuma ra'a zuhuri kuma abinda kuka aikata kuka tara kuka sururuta na duniya za ku bar su a bayan bayan ku a kaku ku kadai kuma karka tunani kana da wani shehu da zai kwace ka karka tunani kana da wani waliyi da zai kwace ka in ka kama shehu ka shiga aku da kai da shehu in ka kama wali ka shiga aku kai da kowa ya ka kama in ka kama Allah ka huta sai ce wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka a yau kun zo gare mu ba ma kallon wani mai ceto a gare ku wallahi ba mai wurce tanku laqad taqata bainakum ai soyayya da ibada da bauta da biyayya da kuka musu taqattu at an sare ta an yanke ta a tsakaninku kuma ma kuntum tasumun dalla ankum abinda kuke rayawa kuna da masu ceto a duniya wallahi ya bata ya barku don kun shiga uku bayan Allah a gurguje a ciki akwai waɗanda suka mutu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan tsallake zan je kan Imam Shafi'i Imam Shafi'i lokacin da al-Imam al-Muzni ɗaya daga cikin sahabban Imam Shafi'i da kala alaihi fi mardil maut lokacin da ya shiga a gare shi Imam Shafi'i yana kwance da mutuna gadan mutuwa ya ce assalamu alaika ya abu abdullah kaifa tajiduk kaifa asbahata yaya kawai gari ya ce asbahatu minar duniya rahila wallahi na wayi gari a duniyar nan yau zan ji kaura akwai wadda Allah ke nuna musu ranar mutuwa su Allah tsabar kusancinsu da Allah zai ga masa yau za ka mutu a cikinsu akwai imamu shafi'i ya ce asbahatu minar duniya rahila yau na wayi gari zan ji kaura ba duniya zan mutu wallahi hatiman wa min kasil maniyati shariba yace na rantsa da Allah yau zan konkwadi zuma bi ma'ana zan konkwadi wato guba gubar mutuwa a yau zan sha ta kofinta wa min suyi amali mulaqiya a yau akan mummunan aiki na yau zan hada mummunan aiki na alayra yace aruhi yace la adri aruhi ila aljannati أروه تسير إلى الجنة أم إلى النار أروه تسير إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار فأؤذيها يتي والله دامواتا يتي ديني روحنا صلنا za a kai shi aljanna ce bayan mutuwar shine abin da ban sani ba balle na mata na bata congratulatory note batte ne ne ne murna ne farin ciki a zuciyata na mata murna ko kuma za a kai ta wuta ne na mata ta'aziyya shine na rarashi zuciya tana shiga uku sai ya fashe da baitul larabci yace falamma qasa qalbi wa taqat mazahibi ja'altu rijai nahwa nahwa afi waka sallima ta'azamani dhanbi falamma qarantu bi afwika rabbi kana afwika a'zama fama zilta za afwin an dhanbi lam tazil tajudu wa ta'fu minnatan wa takarruma la ilaha illallah sai wannan baitul larabci sai mutu me yake fada yace falamma qasa qalbi lokacin da zuciyata ta bushe wadaqat mazahibi wato mahangata mahangata ta rayuwa ta kuntata na gane mutuwa zan yi yanzu ya Allah ja'altu rija'i nahwa afrika sullama Allah na sanya iya ban da komai na aiki Allah na sa fata da tsammanin afuwarka Allah shine tsani na zuwa gare ka ya Allah la ilaha illallah imamu shafi'i fama zilta za afuwi ne zuga Allah yace Allah na sani baka gushewa falamma wato ta'azama ne zambi falamma karantuhu yace Allah zunubi ya mun yawa gashi za ta fo gare ka yanzu amma falamma karantuhu bi afwika dan hada zunubi na in dora shi a mizanin sikelin afuwarka na sa afuwarka a gefe guda in dora zunubi na a gefe guda na yi yaqini ya Allah kana afwika a azama afuwarka Allah tafi zunubi na girma kuma haka ne ko tabbas haka ne imamu shafi'i ya ce fama zilta ubangiji ga siffarka baka gushe ba za afuwin anil zambi lamtazil baka gushe ba kana afuwa kana yafiya minnatan wa takarruma kana baiwa a bawa kana kyauta kana bawa kana kana baiwa a bayi dan zunzurutun karamci irin naka ya Allah bayan Allah a gurguje akwai alamomin mutuwa alamomin da suke nuna cewa duk mutumin da ya mutu da wannan alamar dan aljanna ne Allah ka sa mu shiga ya Allah Allah ba dan halin mu ba ka sa mu shiga a gurguje alama ta farko a malamai suka cewa fulici da kalmar shahada wannan sananniyar abu ne wanda ya mutu da kalmar shahada akwai hadisi akai babu lokaci na tsallake shi mutuwa wato lokacin da dan adam ya mutu yana gogaga goshinsa yana gumi yana gumi akwai hadisi akai shi ma ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma dan aljanna ne akwai mutuwa ranar juma'a rana irin ta yau kai sa'a a ranar juma'a daren juma'a ko wurin juma'a ka mutu a ranar wallahi kai dan aljanna ne ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai na uku na'am na hudu mutuwa a filin yaki dan aljanna ne mutuwa ta hanyar kalmar daukar kalmar Allah tafiya wa'azi ne taimakon addini duk idimar addini in dai ka shiga Allah ya kashe ka a wannan hanyar kai dan aljanna ne na'am malamai suke cewa hadisi na wannan dukkan manzon Allah suka ce mutuwa ta hanyar daukar kalmar Allah na'am mutuwa don wata annoba wai ai corona kana tsoro kana gudu wai ka saka wani wani wani face mask wai wai zaka mutu kana bin billahi al'azim duk wanda ya mutu annoba dan aljanna ne wai har ma ya mutu amma walakanta gawar ba haka ake ba wai ba ya ku taba jikinsa ba wai ku musulmi kuna tsoro wai za ku kamu da cuta billahi lazi baka ga gaskata Allah ba ma gaba daya shi da ya mutun yafi ka tsarki agun Allah dan dan aljanna ne wallahi duk wata annoba ta dan abada ya mutu dan aljanna ne manzon Allah tabbatar da wannan akwai hadisi na manzon Allah yake cewa mutuwa sanadiyar ciwon ciki ciwon ciki kama mutum ya mutu dan aljanna ne akwai mutuwa wato ruwa haɗiye dan adam ko faɗowar gini a kansa duka dan aljanna ne ji manzon Allah na'am akwai mutuwa wacce take lokacin mata da take naƙuda ta mutu ko konewa a wuta ko sara na maciji ko sara in dai dafi ne ya kashe ka to kai dan aljanna ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai mutuwa dan kare dukiyarka wani shigo gidanka zai iya cutar da kai ko cutar da iyalanka ka sadaukar da ranka ka tafi ka mutu a wannan kare mutuncin iyalanka kai dan aljanna ne manzon Allah ya faɗa kai tsaye bayan Allah mutuwa ta ƙarshe da zan ambata shine a tsaki wato a tsakiyar kyakkyawan aiki kana sallah ko kana sujuda ko kana azumi kana wani kyakkyawan aiki karatun Qur'ani ka mutu kai dan aljanna ne daga ƙarshe bayan Allah ina tausayin kaina ina tausayin ƴaƴanmu tamu ta kare wallahi ƴaƴanmu ina tausayin su wai har lokaci yayi lokacin da dan adam sanadiyar da ake samun mutuwa wallahi tauhidi ne bayan Allah sanadiyar kyakkyawar mutuwa Allah tauhidi ne iya tauhidi in ka rike shi Allah ba zai barka ka mutu mummunar mutuwa ba Allah Allah malaman mu mun ga sun yi haka amma yanzu an kai lokacin da wai ka kafirta kafirci wai ka zama kai baka waye ba kafirci ka ce kafirci ne wai baka waye ba bid'a ka ce mata bid'a baka waye ba na'am wai ba za ka ba za ka zama waye da kai iya da'awa ba sai kai sulhu da mutanen da suke da bid'a mutanen da suke da badala suke sabawa sunnar manzon Allah suke keta alfarmar Allah wai in kai shiru akan su da'awar ka ta yake wai kai ne malami to da generation muke producing bayin Allah Allah ka mana tsari daga ƙarshe ina mika ta'aziyya ta'aziyar mu ga babban malami daga cikin malamanmu ya yi irin wannan mutuwar juma'ar ya yi mutuwa bayan ayyukan alkhairi an ɗauki da'awarsa a farko aka ɗauke shi gaba ɗaya bai iya da'awar ba saboda usulubin harcensa kuma kowa da irin harcensa ina fata an fahimce ni harcensa usulubinsa ya yi zafi aka ga ya yi wani iri ya yi wani iri amma allansa ya karɓe shi don me wallahi la ilaha illallah tauhidi daga ka samu tauhidi ka more duk duniya a zage ka allan ya karɓe ka ya karɓe ka na'am Allah ya karbe shi ranar juma'a ya karbe shi da kalmar shahada kuma sai da mutu kuma sai aka gano wai ashe mutumin kirki ne a wai sai da ya mutu kuma aka ah mutumin kirki ne sai aka wanda suke zagin sai suka boye kuma du aka shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayan Allah Allah ya gafarta malam Idris Allah ya masa rahama ya Allah Allah ya karbi shahadarsa Allah ya sa mu mu kyakkyawar mutuwa na biyu akwai wata mata ana ce mata Bishira Mustafa Halilu mata da ta mutu a aka aka mata janaza yau ko jiya afwan jiya ta kone ne ita ma shahada ce da 'ya'yanta guda hudu gaba ɗaya suka kone gaba ɗayanta 'ya'ya hudu da ita mutum biyar suka kone Allah karɓi shahada su Allah ka ba iyalansu haƙuri a na ƙarshe akwai direbanmu na ƙungiya wato alhaji isa yusuf matawalle ya yi hatsarin mota kwarai da gaske akan hanyarsa na neman kuɗi jihadi fi sabilillahi shi ma ta hanya ta hanyar Allah ta hanyar neman kare mutuncin kansa Allah ya jarabe shi da hatsari bawan Allah ne ya hatsari ruka da yawa kama daga kan tafiyar kungiyar zuwa neman kudin sa ya yi hatsari barkate ya kakkare karaya da har a yanzu dingishi yake tsawon lokaci an sake karyawa kuma ya sake karyewa yana kwanciya asibiti ana masa aiki muna sallah da shi duk juma'a nan Allah ta'ala ya bashi lafiya ya Allah mu roka masa Allah ya bashi lafiya akwai Alhaji Ahmadu anan Bulala shi ma bijimi sun bi ta jikinsa sun tsure shi ya faɗi ya yi hatsari shi ma muna sallah da shi a nan Allah ba shi lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi ƙumu ila salatukum ya hamukum Allah